سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله هدية السنة النبوية في التشريعة الإسلامية السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وهي التفسير العلمي عملي للقرآن الكريم والتطبيق الواقعي للدين فهي والقرآن مصدران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يتم كمال التشريع إلا بهما فهي حجة في أمور الدين عقيدة وعملا وأخلاقا ومعاملة وسلوكا ومنهجا ولا يمكن أن يفهم هذا الدين بدونها مستدلا على ذلك بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة فأما القرآن فقد ذكرت فيه حجة السنة بسيج متعدده ومن ذلك اولا الحث على طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب طاعه الله تبارك وتعالى قال الله تعالى في سوره الانفال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وانتم تسمعون وقال سبحانه وتعالى في سوره محمد يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون آل إمران عباد الله بل علق الله سبحانه وتعالى على هذه الطاعة الفلاح والهداية والفوز العظيم في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في سورة النور وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال سبحانه ومن يطيع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما الأحزاب ثانيا ومن ذلكم الأمر بتنفيذ أوامره صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه قال الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر ثالثا التوجيه بالتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى في سورة الأحزاب أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رابعا التعذير الشديد من مخالفته صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم خامسا عباد الله الامر بالرجوع اليه عند التهاكم والاختلاف حال حياته صلى الله عليه وسلم والرجوع الى سنته بعد مماته قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل النساء بل يجب بل يجب نفي الحرج عن النفس حال الرجوع إليه كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سادسا عباد الله الوعيد الشديد لمن لم يرضى بالتهاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى سنته ووصفه بانه من المنافقين قال الله تبارك وتعالى في سوره النساء ايضا الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا سابعا عباد الله من السنة فالأدلة كثيرة منها أولا عن إرباد بن صارية رضي الله عنه قال قال ص- صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوما ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل منا يا رسول الله كأن هذه موئذة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا وفي رواية وإن عبدا حبشيا عليكم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وفي رواية وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أبو أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح, في صحيح الترغيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني ومن أصاني فقد أبى عباد الله وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم alhamdulillahi wahda muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara neman gudunmawar Allah da agajinsa da taimakonsa da tallafinsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya tsare hici ne cikakken tsararre kararre Allah ka tsare mu ka kare mu ya ku uwana masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja ya waɗannan zukata wanda muke kyautata musu zato cewa dukkanmu nan mun sallama wa kiran Allah da kuma da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka tabbatar da wannan kyakkyawan zato gare mu baki ɗaya wannan ita ce hutubar mu ta biyar daga cikin jerin giyar hutubobin da muka yi muku alkawari cewa za su zo a wannan mimbari mai albarka domin bayyana matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matsayin addininsa da kuma matsayin sunnarsa mun yi bayanai masu tarin yawa tun daga hudu ba ta farko har zuwa hudu ba ta hudu wanda muka gabatar da ita a satin da ya gabata ba za ka taɓa fahimtar me muke so mu kai mutane zuwa gare shi ba me muke so a fahimta dangane da waɗannan hudubobi da waɗannan zantuttuka ba har sai idan yau ne farkon zuwanka wannan masallaci to sai ka nemi waɗancan hudubobi guda hudu ka haɗa da wannan da zaka ji ta yau ta biyar sannan ne za ka yi wa maganganun adalci ka fahimci haƙiƙanin ina muka dosa dangane da waɗannan maganganu amma matahiyar rancen da za mu yi kafin mu ci gaba da hudubar mu ta yau munasabar wannan hudubobi shine yanke hukunci da alhaji ibrahim sarkiyola allah ya kara masa lafiya da imani ya yanke akan abdul jabbar dangane da tabbatar da zargi da aka yi masa na cin mutuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da aka yi zama da shi aka ƙure shi a karatu da dalilai akan abubuwan da ke bayyanawa sannan ya gagara kare kansa dangane da waɗannan matsaloli wannan dalilin ya sa gwamnatin jihar kano ta tasa ƙeyarsa zuwa gidan gyaran halaye da aƙidu ma gaba ɗaya a gyara halinka a gyara aƙidarka domin audu jabberi ya gamu da matsalar aƙida jama'a to abin takaici an yi ta bahi dama da lokaci ya gyara amma abu ya gagara balma a ranar da aka yanke masa wannan hukuncin ya yi wasu maganganun da an sha mamaki kwarai da gaske wannan take nuna da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa mallam ya ja'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin duk wanda Allah bai ɗiga masa hasken imani da taƙawa da tsoron Allah da aƙida ingantatta ba wallahi duk yanda kuke sansa da ya samu wannan haske ba zai same shi ba to abin da ya faru shine sai ya zamanto jama'a da yawa daga cikin rudaddu da waɗanda wala Allah ka kira su wanda ba su da karatu in ka ga dama ma ka kira su jahilai sai suka ɗauka cewa wai an zalunci audu jabberi wai ai ba a yi masa adalci ba wai ai ba a kyauta ba wai ba haka ya kamata a yi ba sai muka gane wallahi summa tallahi al'ummar mu tana da rauni dangane da fahimtar waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in dai kana ganin za ka iya kara Abdul Jabbar kabar manzan Allah za ka iya kara manufofin Abdul Jabbar kabar manufofin annabi Muhammadu wallahi summa tallahi ka lalace irin lalace wadda ba a taba samun irinka a tarihin duniya ba to sai muka ga wajibi ne akan mu a matsayin mu na masu da'awa tare da ɗan abin da Allah ya sanar da mu komai ƙanƙantarsa mu yi ƙoƙarin wajen wayarwa da mutane kai akan darajar wannan manzo da matsayin shi da matsayin addinin shi da matsayin sunnarsa kai har ma da matsayin sahabbansa da kuma hadisansa ingantattu menene matsayin waɗannan abubuwa saboda haka in baka ji hudu ba ta farko ta biyu ta uku ta hudu ba to ba za ka fahimci me muke nufi ba don haka ka je ka neme su he ka hada da ta yau muna masu neman agaji da taimakon Allah kuma muna wannan maganganu na rantse da Allah ba ma tsoron kowanne munafiki ya ji abin da muka faɗa kuma ya san me matsayar mu kowaye kai wallahi tallahi muna da wanda ya fika shine Allah muna da wanda ya fika shine Annabi Muhammadu duk abin da kake jin zaka je kai ko zaka faɗa ko zaka aiwatar akan wannan maganganun da muke yi wallahi yadda kake jin ka shirya to mu mun shirya mun sake shiryawa mun sake shiryawa mun sake shiryawa kai shiri ɗaya kai mu shirin mu Allah ne malala gashin tinkiya ne makarar duniya gaba ɗaya kai shiri ɗaya kai Allah ya taimake mu ya agaje mu don haka gabar da muka kwana a hudu ba ta hudu shine hujjiyatu sunnati fil islami ko fit tashri'il islami yadda ake kafa hujja da sunnar annabi Muhammad a cikin shari'ar Allah ana kafa hujja da sunna a cikin shari'a ko ba a kafawa malamai suka ce ita sunna ko mu ce hadisai su ne masdari na biyu daga cikin masdari na kafa shari'ar Allah kuma ita ce take fassara abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma kuma ina ne take bayyana hakikanin zancen alkur'ani don haka da ita da alkur'ani masdarani mutalazimani masdarori ne guda biyu wanda ba yiwuwa ka taɓa raba ɗayan da ɗayan in dai ba zai yiwu ka raba hanta da jini ba to ba zai yiwu ka raba ƙur'ani da hadisan annabi muhammadu ba na ga ko kai da cikin dariɗi ne ƙarewar rashin fahimta na tabbata ka fahimci me ake nufi da wannan magana in dai ba zai yiwu ka raba hanta da jini ba to ba zai yiwu ka raba ƙur'ani da sunnar manzon allah ba suna nan tare tare suke kwana tare suke tashi tare suke cewa halal tare suke cewa haram tare suke cewa sunna tare suke cewa bid'a tare suke cewa shirka tare suke cewa tauhidi tare suke cewa adalci tare suke cewa zalunci tare suke cewa daidai tare suke cewa kuskure tare suke cewa halal tare suke cewa haram tare suke cewa ya kamata tare suke cewa bai kamata ba tare suke cewa kai dan banza ne tare suke cewa kai dan arziki ne tare suke faɗa duka in ƙur'ani da sunna suka ce kai ɗan banza ne to kai ɗan banza ne wallahi in qur'ani yace kai mutumin banza ne to sunna ma ta ce kai na banza ne in qur'ani yace kai na kirki ne to sunnar annabi muhammadu ma ta ce kai na kirki ne ya rage naka yanzu ko dai ka yadda sunnar manzan Allah tana daga cikin abin da dole a bata muhimmanci kamar yadda ake bawa qur'ani wajen halal ko haram wajen ya dace ko bai dace ba to ya rage naka ka gane haka ko kar ka gane amma dai lallai hakika bayani ya same ka insha Allahu ta'ala don haka malamai suka ce masdari ne guda biyu la yanfakku ahaduhuma anil akhar bai yiwuwa ka raba ɗayan da ɗayan sannan ba zai yiwu shari'a ta cika daidai wa daida ba wallahi suka ce sai an hada da qur'ani da sunna da haka ka daina daukar sunna wai kanwar qur'ani ce mm daidai suke wajen tabbatarwa ko korewa wallahi ya rage akwai wasu bainahuma khusu abin nan bainahuma umumun wa khususun mutlaq akwai abin da ya game su akwai abin da ya raba su amma dai ka sani a waɗannan fagagen daidai suke misali akwai abin da ya raba sunna da qur'ani ba zai yiwu ka zo ka ce an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza a ce kowane harafi za a baka lada goma ba kaga anan sun rabu haka ne amma idan ka karanta qur'ani iya mujarradin karatun kaɗai za a baka lada goma a kowane harafi wannan ɗaya ne daga cikin inda suka bambanta amma wajen qur'ani ya ce halal ko haram suna nan daidai wa daida Allah ya datar da mu don haka yake cewa wannan hujja ce da take nuna a ɓangaren aƙida daidai suke a ɓangaren ɗabi'a daidai suke a ɓangaren mu'amala a ɓangaren suluki a ɓangaren manhaji bai yiwuwa a fahimci addini ta hanyar ƙur'ani kaɗai sai an haɗa da sunnar manzon Allah malamai suka ce Allah ya bayyana mana haka a cikin alƙur'ani a gurare mabambanta wannan ba za su lissafu ba amma za mu taƙaita akan wasu ayoyi kamar haka na farko cikin suratul anfal Allah ce ya ayyuhallazina amanu aqiqullaha war rasul ya ku manzan ya ku mutane ku masu imani atiullaha wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzansa sai ce wala tatawallaw anhu wa antum tasma'una kar ku juya wa annabi baya kuna ji kuna gani kuna ji kuna gani ku juya wa manzan Allah baya ce kar ku yi haka wa qala subhanahu Allah ya sake cewa a cikin suratu Muhammad ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum ku bi Allah ku bi manzon Allah kar ku ɓata ayyukanku ashe rahin bin sunnar annabi da rashin yarda da hadisan annabi Muhammad to lalle zai iya sakawa mutum ya ɓata aikin shi Allah ka tsare mu daga ɓacin aiki duniya da lahira ya sake faɗa a cikin suratu Ali Imran Allah ce wa atiqullaha war rasul la'allakum turhamuna ku bi Allah ku bi manzan Allah tabbas domin malamai suka ce idan aka jingina la'alla zuwa ga alqur'ani ko aka jingina ta zuwa ga hadisan manzan Allah to la'alla tana fa'idantar da tabbas ne ba tana fa'idantar da tarajji kamar yadda malaman larabci suka faɗa ba wato kamar fata ake bege ake akwai yiwuwa a'a tabbas in kun ba Allah kun ba annabi Muhammadu tabbas za ku rabota a duniyar ku da lahirar tabbas babu kokonto wallahi malamai suka ce kai Allah ma ya ta'allaka rabo da shiriya da samun lada mai girma da matsayi mai girma a duniya da lahira yana da alaka da bin annabi Muhammad Allah yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu in kun ba annabi za ku shiryu wannan kalmar tahtadu din ka je ka samu malaman tafsiri su gaya maka me take nufi tahtadu ila aljannati awwalan za ku shiri zuwa ga aljanna dai a karan farko wata hatadu ila sa'adati za ku ainihin wato shiri zuwa ga morewa da jin daɗi da rabon duniya da lahira ta hatadu ila al'aqli salim za ku shiri zuwa ga hankali kubutacce lafiyayye kai wata hatadu ila al-mali tayyibi war rizqi tayyibi za ku shiryu ku samu arziki ku samu dukiya mai yawa in kun bi annabi Muhammadu wa in tuti'uhu tahtadu sai ce wa ma alar rasuli illa al balagul mubin ba abin da ke kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran manzanni in ba isar da sako wanda yake mai girma ba da haka idan kun bi annabi Muhammadu ba abin da ba zai same ku mana alheri to sai ka ce akwai ka'idar malamai da suke kiranta mafhumul muhalafa wa mafhumul mukhalafa da Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu to wa in lam tuti'uhu fa wa in lam tuti'uhu tahliku za ku hallaka za ku taɓe za ku lalace za ku tarwatse komai naku zai lalace in ba ku ba annabi muhammadu ba wallahi hallaka ta samu bayi jama'a kuma ka lura ka gani da muka watsar da sunnar ai gashi nan da yawa daga cikin mutane suna cikin haira da rudewa sun rasa ma ina za su sa kansu wallahi da za mu dawo mu ba Allah hakikanin bi mu ba manzon Allah hakikanin bi wallahi da komai namu yayi sai ci Allah ka ba mu ikon haka Allah madaukakin sarki ya sake faɗa yace wa man yuti illaha war rasula duk wanda ya ba Allah ya ba annabi faqad faza fawzan azima wannan ya rabo ta rabo mai girma karanta suratul ahzab ya sake faɗa yace wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo muku da shi ku rike wanda ya hana ku kuma ku hanu karanta suratul hashr ya sake faɗa yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da koyi mai kyau dangane da rayuwar annabi Muhammad liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira amma ga wanda ya so ya game da Allah lafiya ya so ya gamu da lahirarsa lafiya in dai yana son haka to yana da koyi da ya kamata ya yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin rayuwarsa da addininsa da komai nasa karanta suratul ahzab har yanzu ya sake faɗa a cikin suratul nur yace fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wanda suke saba annabi muhammad su yi taka tsantsan din kar wata fitina ta same su da yawa daga cikin malamai suka ce ita ce fitnatul mahaya wa fitnatul mamati fitinar rayuwa da ta mutuwa fitinar rayuwa shine rayuwa ba akan tauhidi ba rayuwa ba akan aqida ba rayuwa ba akan sunna ba rayuwa ba akan daidai ba rayuwar kafirci da munafurci rayuwar hasada da keta da mugunta kai duk inda aka juya ka kai ba na arziki bane in ka saba wa annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wallahi sai ka irin wannan rayuwar Allah ka tsare mu daga mummunan rayuwa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه والفتنه الثانيه هي فتنه الموت على الكفر والشرك والبدعه فتنه تبيكما malamai suka ce da wahala Allah bai fitine ka da mutuwa kan kafirci da shirka da bid'a ba Allah ya sauwaƙe saboda haka idan aka ce ma annabi ya ce ka ce fa musallamun najin wa akharu muhammadu wanda ya sallama ya tsira wanda kuma ya kito ya hallaka ya afka ya lalace da haka ka sallama mata Allah ka ba mu ikon sallamawa Allah ya mana umarni da mu dawo zuwa ga hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah yake cewa fa in tanaza'atum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul duk abin da ya rikice muku har kuka kai kuna jayayya wannan ya faɗa wannan ya faɗa ku tambayi Allah ku tambayi manzon Allah me hukuncin wannan abun Allah da manzansa za su gaya muku hukuncin wannan abun su ganar da ku meye matsayinsa saboda kun tambaye su kun nemi fatawa a gurinsu amma sai Allah ya ɗaura wannan magana da wata magana mai hatsari sai ya ce amma fa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ku tambayi Allah hukuncin abin da ya rikice muku ba ba za ku tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin abin da ya wargaje muku ba sai fa idan ku masu imani ne da Allah kuma masu cikakken imani da ran lahira haka duk wanda kaga yana tambayar wasu karti me ya hukuncin kaza ko kuma yana fifita maganganun wasu mutane akan maganar Allah ko ta manzan Allah abin da ya kamata kai alati masa shine Allah fa ya ce ba wanda ake yake sallamawa abin da Allah ya ce ko manzan Allah ya ce sai cikakken mai imani kai hankali karka higa da'irar marasa imani akan wannan abun naka yasa maganar ba karama ba ce amma wallahi sai ka tsaya ka nutsu sai hankalinka da tunaninka sai ya maka idrakin matsayin maganar amma in ba haka ba laifinmu za ka yi ta gani ka ce mun cika surutu mun cika maganganu eh to gaskiya ne amma tsakaninka da Allah a cikin kan maganganun da muke yi meye ne namu maganar a ciki mun yi magana mu ce Allah ya ce mun yi magana mu ce manzon Allah ya ce meye namu a ciki so idan kana sukar maganar muna jiye maka kar ya zama ayar da muke ja kake suka kare zama hadisan annabi da muke ja kake suka to kaga daga nan mu ba ruwanmu muna gefe za ka je ka gamu da waɗannan guda biyu allan da muka ja ayarsa muka ce ya ce abu manzan allah manzan allah da muka ja hadisinsa muka ce ya ce dole sai an bi shi to sai ya zama kai yanzu da su kake rigima mu babu ruwan mu wallahi to kuma ma ga yadda zaka kare tsakanin rigimarka da Allah da rigimarka da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsare ni da inda ko baki daya da haka yake cewa zalika khairun lalle bin su da kuma neman fassarar su da ma'anar maganganu da addini da mu'amala da yau da goben mu wannan alheri ne wa ahsanu ta'wila kuma mafi kyawun fassara kai malamai suka ce wallahi dole ne ma lokacin da ka zo karɓar hukuncin Allah da na annabi kar ka yadda ba wai magana ka ce ka ko baka yadda ba ko ba za ka yi ba zuciyarka ma kar ta yi ƙaiƙayi ka ji ba daɗi a ranka dangane da wannan hukunci ko dangane da wannan matsalar ko dangane da wannan maganar da Allah yake faɗa cikin suratul nur yake cewa fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wallahi wanda duk suke saba wa umarnin Allah da na annabi Muhammad su ji tsoron fitina za ta same su a fala wa rabbika la yu'minuna afwan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima mutane ba za su zama ba zama cikakkun masu imani ba Allah ya ce sai sun mai da kai kai ne alƙali kai annabi Muhammad mai cewa kaza din su daidai ne kaza din su kuskure ne kaza din su halal kaza din su haram sai sun yadda sun mika wuya da kai akan wannan matsalar kuma sannan thumma la yajidu fi anfusihim harajan ya zama ba sa jin wani kaikayi a cikin zukatansu Allah ka cire mu ka cire mana kaikayi a zukatanmu dangane da umarni ko hani ko fada ko kuma cewa a bari daga gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce Allah ya yi tanadin narko mai tsanani ga wanda duk ya kau da kai daga hukuncin Allah ko manzan Allah daga cewa kaza halal ko haram din Allah ko na annabi Muhammad Allah ya faɗa mana cikin suratul nisa yace alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika amma yuriduna an yatahakamu ila taghut shin ba kai duba bane zuwa ga mutanen da suka ce sun yi imani da abin da muka saukar maka da wanda muka saukar kafin kai amma tare da haka suna so su kai wa dagutu hukuncin su wa qad umiru an yakfuru bih bayan ku an ce su kafirce wa duk abin da ba Allah ba ba manzan Allah ba su kafirce kar su yadda su kai hukunci zuwa gare su Allah ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan ne yake so ya batar da su bata wanda yake mai nisa wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa Allah ya ce idan aka kira su zuwa ga abinda Allah ya saukar zuwa gare ka ra'aital munafiki ne sai ka ga munafukai ka ji fa wanda duk ke kin abin da Allah ya zo da shi ko abin da annabi ya zo da shi cikin hukuncin halal ko haram Allah ya kira shi munafiki Allah ya sauwake ra'aital munafiki ne su duna an ka su duda za ga munafukai suna tarewa kar abi ka kar abi abin da ka zo da shi kar abi tafarkinka kar abi tsarinka kar abi abin da kace halal ko haram daga cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga sahabi Irbadu dan Sariya wanda al-Imam Abu Dauda ya fitar da wannan hadisi Muhammad Nasiruddin Albani a cikin sahihu targhib wa tarhib ya inganta wannan hadisi cewa hadisi ne ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi sallah da sahabbai sallah ya idar da sallah da sahabbai sai manzon Allah ya juyo ya kalli sahabbai azana mau'izatan irbadu dan sariya yace annabi ya mana wa'azi wani wa'azi wanda yake baligha wa'azi mai isar da sako na gaskiya da gaskiya ba shan kwana ba kauce kauce ya isar da wannan sako wanda wannan wa'azi har ya sa maka zubar da hawaye in ji irbadu dan sariya mau'izatan wajilat min halqulub zukatanmu suka raurawa saboda dama cikakkun masu imani idan ana jan aya ana jan hadisai yana isar musu da saƙo zuciyarsu rawa take tsoron allah su karuwa yake to da suke sahabbai sun fi kowa imani ya ce wallashi har da zuciyarmu ta yi rawa wa fi riwaya wa zarafat min hal uyun idanunmu suka fitar da hawaye da magana ta yi magana sai sahabbai suka yi magana a watar waya ya ce faƙulna lahu كأنها موئزة مود- مودع يا رسول الله أولا الرواية كما يتي فقال قائل وندق تكم سيتي ومن زن الله كأن هذه موئزة مودع wannan wa'azi annabi Muhammad kamar dai wa'azin da kake mana na bankwana daga shi ba za ka sake yi mana wa'azi ba ka annaha mau'izatu muwaddi'in sai ce to in har wa'azin na bankwana ne fa ausina a waccan ruwaya a wannan ruwayar kuma fa ma za ta hadu ilaina me za ka gaya mana wanda za mu rike a matsayin wasiya ko a matsayin faɗakarwa faƙala sai annabi muhammadu ya ce musu abu na farko usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka Allahu akbar sahabbai ne wani yana iya kwana bai ci ba saboda ba wannan addinin gudunmawa wani yana iya rasa kansa ya rasa iyalansa ya rasa dukiyarsa saboda wannan addinin amma tare da haka annabi yana ce musu ku ji tsoron Allah ni da kai yanzu wani in aka mar wa'azi aka ce wani ka ji tsoron Allah sai ran shi ya ɓaci wai shi ne za a ce wai ji tsoron Allah shi shi yanzu shi za a ce wai ji tsoron Allah to kaji sahabbai wasiyar annabi ta farko da ya musu wa'azi ya ce usikum bi taqwallah ku ji tsoron Allah duk abin da za ka yi a rayuwarka wallahi ka tuno da Allah ka tuno da girman Allah ka san wannan abun da za ka yi yanzu da za ka tafi lahira za ka iya kare kanka a gaban Allah akan wannan abu haka ya ce ku ji tsoron Allah usikum bi taqwallah kalmar ku ji tsoron Allah ba karama ba ce domin wani abin da zai birge ka ba ma sahabbai ba hatta annabi Muhammadu shine shugaban masu tsoron Allah amma sanda Allah ya yi masa nasiha ya ce ji tsoron Allah ya ayyuhan nabiyyi taqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah sai dai duk duniya ba wanda ya isa wa annabi wa'azin ya ji tsoron Allah sai Allah shi kadai da ni da kai ka wallahi ba wanda ya isa ba wanda ya isa ya ce wa annabi ya ji tsoron Allah sai Allah da haka karka ji wannan wata ranka an ce wata magana za ka shiga wuta ba ruwana wallahi Allah ne kadai yake da damar da zai gaya wa annabi wannan magana ka ji wannan da haka yace usikum bi taqwallah ina jan hankalinku da ku ji tsoron Allah wa sam'i wa ta'a ku ji kuma ku yi da'a idan aka ce muku kaza kar ku yi bijiri kar ku zama cikin mutanen da suke tawayewa waɗanda suke shugabanni ko na addini ko na rayuwarku sai ce wa in abdan habashiyya annabi ya ce ko da bawa ne ba habashi a watarwa wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa aka ɗora muku ba habashe baƙar fata ku jajaye larabawa in dai zama shine shugabanku kar ku yadda ku bijire mishi sai annabi ya ce fa innahu domin yadda al'amarin yake manya ishminkum fa sayarat tilafan kafira wallahi duk wanda ya rayuwa da yawa a cikin ku sai ya ga sabani da yawa a cikin wannan al'ummar jama'a muna gani ko ba ma gani muna gani dariƙa kaza izala kaza yanki kaza salaf kaza kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa ja zugashi kuma yana ganin wani da baya cikin zugashi mutumin banza ne wani da ke cikin zugasa ne na kirki za ku ga sabani da yawa za ku ga abubuwa da zai ba ku mamaki a cikin rayuwar musulmi ko ba fa a cikin kafirai Allah yake manzo Allah yake cewa za ku ga sabani ba cikin mu cikin mu su kan dama ai tuntuni ma a cikin sabani suke ai Allah ma turo annaba da manzanni ne dan su nuna musu sabanin da suke kai amma mu ne za a zo a ga sabanin daga baya in ji annabi Muhammad kuma ana ganin sabanin yanzu to ya me mafita idan sabani yayi yawa al'amura suka rikice kowa yana cewa akan daidai yake kai nan ba kai mutumin banza ne me mafitar ka sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati ku rike sunnata inda duk aka ce muku annabi ya ce to ku tafi gurin ba ruwanku da kowa wana mazhaba kaza wana kaza wana kaza wana kaza ba ruwanku ina inda annabi muhammadu ya ce a yi to ku yi nan wallahi kuna yin nan magana ta kare babu magana cewa sa- kuna cikin sa duk wannan sabanin kun gama da shi alaikum bi sunnati ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin wa fi riwaya wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin sannan abinda waɗannan kalifofi guda hudu abubakar umar uthman ali suka faɗa muku na cewa haka na ce a cikin addini kuma kuka bincika kuka gane haka take maganar babu saɓani babu mantuwa ba komai ya tabbata daga gurina to ku bi shi ba za su yi min ƙarya ba wasu natul khulafa'ir rashidi almahadiyyi manzo Allah ya ce tamassaku biha ku rike sunna dam wa abdu alaiha bin nawajis sannan ku rike ta da fiƙoƙinku kinaya ce akan cewa mu rike sunna gamba an ce ka je ka dauki littafin bukhari ka gatsa he da harshe ah an tambaye ka ce mu rike sunna mun rike sunna ba ka rike sunna ba shirme kai abinda ake nufi da ka rike sunna gam da fiƙoƙi shine daga an taba ka ka ce ina hadisi wa ya ce ayi Allah ya ce ayi a Qur'ani ko manzon Allah ya ce ayi a hadisi a to kawai dai muna ganin ya kam to kafa Allah sanin ya kamata ko kafin manzan Allah sanin ya kamata to tun da bai su ce mu yi ba ba za mu yi ba wala ya kafu da lau la'i wa iyyakum wa muhdathatil umur manzo Allah ya ce ina jan hankalinku dangane da kirkirarren abubuwa sai ya ce fa in fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala domin duk wani abu kirkirarre bid'a ne kuma duk wata bata yar wuta ne Allah madaukakin sarki ka tsare mu magana ta ƙarshe lokaci ya tafi kuma mu ce ya ƙure shine abu huraira ya rawaito hadisi a cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sabai suka ce wa za a ce masa ga kidin aljanna ya ce ba zai karba ba ko sharaton aka baka kidinsa a Najeriya aka ce kana da permanent daki a gurin ai ba za ka ki karba ba ko ballantana aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka ce masa ga magana daga guri na ya bita wannan dan aljanna ne ya ma shiga an gama wanda kuma aka ce masa ga magana daga guri na ya ki karbatta kuma ta tabbata ingantacciya wannan dan wuta ne ya shiga wuta da kanshi ba ni na kai shi ba shi ya kai kansa da kansa Allah ka tsare mu daga saba manzon Allah yan uwa wannan ita ne hudubar mu ta biyar ku tara da mu a huduba ta shida insha Allahu ta'ala domin karasa wasu maganganu wala Allah ta tsaya a iya ta bakwai wala Allah kuma ta je mana guda goma ko guda ɗari za ta kai mana in dai akan manzan Allah ne wallahi sai mun yi ta insha Allah ta'ala in dai akan sunna ne sai mun yi ta ba za mu gaji ba sai mun kai zuwa ga inda muke bukatar mu kai Allah ka shiryar da mu ka ɗora mu kan daidai Allah ka sa mu gama da duniya lafiya akwai wasu bayan Allah da ya kamata mu musu addu'a kafin mu sauka mutum na farko shine malam Abubakar Sadiq Famasi jama'a ya ɗauki kyautar mota ya bawa kwamandanmu na hizba alhaji rabi'u haruna wallahi wannan bawan allah ya yi rawar gani ya yi bajinta ya yi abin da ya cancanci mai masa addu'a da fatan alheri domin wannan ya nuna cewa ashe allah da ikonsa cikin masu addini cikin masu da'awa allah maɗaukakin sarki yakan samar da wanda suke ƙoƙarin su taimaki junansu in wane ya samu wane ma ya samu kun sani dai dan malam sadiq cikakken dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ka je shagonsa ka gani kaya akai abuja kaya akai lagos kaya fatakot har kasashen waje yanzu malam sadiq yana fitar da magungunansa kuma ana samun fa'ida daidai gwargwadon iyawa dama waraka a hannun allah take to allah maɗaukakin sarki ya sa wannan abu albarka muna addu'a allah ya ƙara masa albarka so a cikin wannan dan abu da allah ya yi masa ya ga cewa ya kamata yan uwa masu harkar da'awa ya taimaka wa wasu daga ciki ya fara yi da shi kwamanda ya ɗauki mota saboda ya ga motarsa ta tsufa tana hayaki ya ce ya je a gyaggyara an tafi gyaran ne sai ya ga wata a gurin sai ya ce kai nawa ne kudin motar nan da za a gyara ta kwamandan ne da ya ga wata a gurin wacce tafi wannan kyau da sabunta ya ce nawa ne wannan aka ce kaza ne ya ce nawa za ka ɗauki wannan kaza nawa za mu cika ba kaza ya ce kwamanda zo ka ɗauki wannan ajiye taka Allah ya saka mishi da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah ka ba mu dukiyar da za mu ci mu taimaki wasu ya Allah na jima ina wannan addu'ar ashe Allah ya karba mu ba mu sani ba wallahi na jima ina faɗawa Allah wannan matsalar cewa Allah duk abin da zaka bamu Allah ka bamu abin da ba mu kaɗai za mu ci ba mu ci mu ma mu ba wa wasu to mun gani Allah ka karɓa mana Allah ka ƙara karɓa mana malam sadi Allah ya saka mana alheri Allah ya ji kan iyaye Allah ya sa albarka a cikin kasuwa kwamanda ubangiji madaukakin sarki ya tsare maka wannan karfe ya kuma ƙara baka buɗi a cikin rayuwarka duk wanda yake wannan guri wanda muke harkokin da'awa da shi wallahi kowa ya yi haƙuri wallahi jama'a ba mu zo da awa don neman kuɗi ba amma idan Allah ya ba mu muna so ba mu zo da awa don neman kuɗi ba kai in kuɗi muke nema kai ka isa ka ganna a nan in kuɗin muka zo nema wallahi baka isa ka ganna a nan ba masallacin ma sai na zaɓi babban masallaci a Abuja wallahi sai in koma can in tare kawai ba can kuɗin suke ba a can kuɗin suke to amma muna nan a Gombe kuma ba za mu bar Gombe ba walidin wa ma walada in Allah da anan za mu mutu insha Allah ta'ala in dai da'awa ce ba za mu je wani guri ba wai don wani abun duniya wallahi sai dai a gayyace mu mu je mu gama mu dawo saboda haka ba kuɗi muke nema da da'awa ba amma idan Allah ya kawo muna bukata saboda mu manufar mu ta neman kuɗi shine mu gina da'awar da ita saboda haka galibin mu yan kasuwa ne malam sare dan kasuwa ne malam komanda dan kasuwa ne ni dan kasuwa ne in baka yarda ba yanzu ka bi ni in nuna maka inda shaguna na suke kabiru wallahi yanzu in mun tashi in nuna maka su dr talle ma'aikacin gwamnati ne dan kasuwa malam ahmad gombe dan kasuwa ne ma'aikaci ne malam murtala ma'aikaci ne kai wallahi hatta yaran nan da muke zaune da su a nan gurin gasu nan yan kasuwa ne yanzu wannan malam aminu mai daukar wannan abun kamfani yake da hina wunduna da kofofi da haka ku kawo aiki a bashi in dai kuna son da'awar mu ta je ga malam yakubu ma'aikaci ne dan kwangila gashi shine chairman dinmu na social media gashi a zaune in kana da kwangila zo a yi maka ta sunnar manzon Allah ka san kwangilar ma akwai ta sunna akwai yar bid'a to mun yar sunna muke yi ka zo ka kawo ka gani so dan haka karka bar ganmu anan muna abin nan ka dauka cewa kawai mun taru ne muna wani abubuwa kai ka san dai wanda zai kyautar mota dai ai ba karami bane ai ko da haka yanzu malam salib bayan qur'ani da nambobin ayoyi to kuma yanzu har nambobin kuɗi yana kirgawa eh to ya za ka yi kul mutu bi ghaizikum inna allaha alimun bi dhati sudur eh gaskiya ne ina isar da wasu sakonni ne jama'a ku yi hakuri ba da ku nake ba eh wanda nake da su din sun sani eh sun sani saboda haka muna nan muna addu'a Allah ya ƙara mana buɗe gaba ɗayan mu duk wanda muke wannan hidima ta addini tare da su Allah ka buɗa musu kuma in ka buɗa mana Allah ka ba mu zuciyar taimakawa na ƙasa da mu har ma na sama da mu din in suna bukata Allah ka ba mu ikon taimaka musu Allah ya albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya akwai yan matsar gyada sun zo suna neman taimako jama'a na addu'a saboda gwamnati abin nan yan nefa sun zo musu da bill da suna biyan dubu talatin da biyar yanzu sun mai da su dubu sittin ai kaga tahin wannan ba tahin goron zabbi bane na kaji ne ma har da tattabaru gaba daya ina laifin a ƙara dubu biyar ya koma arba'in amma ku ce dubu sittin a yadda ƙasar nan take hukumar nefa muna jan hankalinku an kawo addu'ar ku gurinmu mu ba za mu ce Allah ya wargaza nefa ba dan in ta wargaje mu ma mun wargaje dan duk gidajen mu akwai nefa amma muna addu'a Allah ya sa nefa ta ji wannan sako ta sassauta waɗannan mutane a zauna a samu fahimta tsakanin ciyaman nasu da kai shugaban nefa a zauna da Allah a samu fahimta kuɗin nan yayi yawa tsakani da Allah sana'an nan kun san yadda ake fama da ita yadda ake fama da harkokin kasuwan nan kudin nan yayi yawa a zauna a samu fahimta Allah ya bada fahimtar juna tsakaninku Allah kuma ya saita tsakaninku Allah ya sa ku rage musu su kuma Allah ya ba su ikon biyan wannan abu da kuke kokarin kakaba musu ku kuma Allah ya ba ku ikon ragewa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya akwai Dr. Abdulsalam Ibrahim Mezari amini na ne ya ji yayi karatunsa na likitanci tun daga masters har ya zama yanzu dokta phd a ingila kuma kuma likita kai ka san karatun ba karami ba ne to allah ya sa ya dawo yanzu ya gama har certificate din ya nuna mu to wani abin burgewa shine sun ba shi wani aiki wanda wannan aikin kusan kasashe ashirin na duniya za su dinga turo masa aikin zai yi wannan aikin kuma aikin gaba ɗaya duniya ne zai amfana ba wai ingila ko najeriya ba saboda sun fahimci Allah ya masa wata baiwar da gaba ɗayansu ba su da irinta a wannan ɓangaren na yayi suka ɗauki wannan aikin suka bashi suka ce da Allah ya musu wannan aikin so yana nan yanzu zai fara wannan aiki ya same ni ya mun bayani so yana buƙatar addu'ar mu mutum da ya je ingila kai ɗan najeriya allah ka ƙara mana lafiya da imani na rantsi da allah jama'a kun san ɗan najeriya ya je indiya ya yi gasar waƙar indiya kuma ya yi nasara ɗan najeriya ba inda zai shiga wallahi tallahi ya fito a banza sai dai in shi ya ga dama gasar waƙar indiya bai je ba ɗan najeriya ne ba haushe ɗan uwanka amma ya je ya yi larki tashi kuma ya tashe su a guri ya yi nasara duk abin da ɗan Najeriya ya sa a gaba wallahi da ikon Allah saboda basira kawai shugabanni ɓeraye da gafiyoyi Allah ya haɗa mu da su malam tallahi tallahi ɓeraye da gafiyoyi Allah ka raba mu da ɓeraye da gafiyoyi Allah kai mana tsari tsari da ɓeraye da gafiyoyi na mutane da kuma na hakika Allah ya shirye da mu so muna addu'a Allah ya sa albarka cikin wannan karatu nasa Allah kuma ya amfanar da wannan ƙasa da ma ita kanta jami'ar Gombe da kuma ainihin wato al'ummar duniya musamman al'ummar musulmi gaba daya a yi haƙuri mun tsawaita saboda waɗannan sakonni muna masu addu'a Allah ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya yi mana matsalolinmu duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al mi'ad allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbalan mabruran ya dhal jalali wal ikram ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil